أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وآك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau Alhamis shida ga watan Ramadan shekara ta 1446 wanda ya dai da shida ga watan Maris 2025 miladiya a wannan majalisi namu da muke tafsirin Alƙur'ani mai girma Allah ta'ala yake cewa wa idh qala rabbuka ka tuna musu lokacin da ubangijinka ya ce lil mala'ikati ga mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa lallai zan sanya khalifa a bayan ƙasa qalu sai suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha yanzu zaka sanya wanda zai yi banna a cikin ƙasan wa yasfiku dima'a kuma ya zubda jini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak alhali mu ga muna yi maka tasbihi gami da muka godiya ko muna tsarkake ka qala sai Allah ta'ala yake cewa inni a'lamu ma la ta'lamun lalle ni ina sane da abin da ku ba ku sane da shi na san abin da ku ba ku sani ba a wannan aya je mun fara fassara wasu bangarori ko wasu abubuwa da suka shafe ta muka faɗi cewa faɗin Allah ta'ala wa id qala rabbuka lil mala'ikati a lokacin da Ubangijinka yake ce ma mala'iku, wannan magana ne Ubangiji ma mala'iku, wannan magana ne Ubangiji ya yi da sauti da harafi sun saurare shi, a lokacin kafin ya musu magana bai riga ya musu magana ba. A wannan ke nuna abin da malamai ke cewa Ubangiji yana magana idan ya ga dama kuma a sadda ya ga dama. Inna Allah ta'ala ya takallamu bima sha'a wa idza sha'a wa mata sha'a. shi yasa al'allama Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'idi yake cewa a wannan aya akwai ithbatul kalam lillahi ta'ala akwai tabbatar ma ubangiji da sifansa ta magana wa annahu lam yazal mutakalliman cewa ubangiji bai kushe ba shi mai magana ne yaqulu ma sha'a yana faɗin abin da ya ga dama wa yatakallamu bima sha'a kuma yana yin magana da kuma abin da ya ga dama din in ya ga dama ya yi magana ya safar da wahayi sa larabci in ya ga dama kuma ya saukar da wahayinsa da ibraniyanci kamar da ya taura wannan duk ganin daman ubangiji ne da haka ubangiji yana magana lokacin da ya ga dama sadda ya ga dama idan kuma ya ga dama wannan wato manhaji na ahlus sunna wal jamaa kuma maganar sa ana ji da sauti da harafi Allah yake cewa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa cewa zan sanya wato khalifa a ban kasa wannan kai tsaye yana ana magana akan annabi adam da ƴaƴansa ana kuma magana akan mala'iku sannan kuma nan gaba kaɗan za a zo a yi magana akan iblis wanda shi kuma yake daga daga aljanu a jiya mun fara magana akan matashiya akan annabi adam cewa annabi adam shine mahaifin kowa shine wato duk wani wanda ke danganta kanshi da dan adamtaka to babansa shine annabi adam Allah ta'ala ya halice shi da ƙasa tun daga at-turab ƙasa daga nan kuma aka sa ma ƙasar ruwa ya zama at-tin daga nan at-tayyib ya zama ya canza yayi baki ya zama al-hama'ul masnun daga nan kuma ya bushe ya zama salsal bayan ya bushe kuma ubangiji kuma ya cika halittarsa da hannunsa guda biyu bima khalaqtu bi yadayya wannan haka Allah ta'ala ya faɗa a cikin Qur'ani sannan kuma ubangiji ya halitta matansa daga gare shi ya halitta Hawwa'u daga gare shi kamar da Allah ta'ala ya faɗa yake cewa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa Allah ta'ala ya faɗi cewa ya halici wato matar Adamu daga jikinsa. Mazala cikin hadisi ya tabbatar cewa wato an halice shi ne daga wato a ƙashi na kirji. Ɗaya daga cikin ƙasusuwa na kirji na da Adam aka halice annabi wato Hawwa'u da ita. Mazala kika istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dhil'in. su mala'iku aka halce su da haske annur su kuma aljanu aka halce su da annar wuta harshen wuta din min marijin min nar harshen wuta wanda yake zaka ganshi ga kalan wutan sannan kuma ga wani shudu shudu yana dan giwaye shi asalin harshen wuta din da shi aka halce mala'iku su kuma su shi aka halce aljanu su kuma mala'iku aka halce su da haske mun yi magana cewa annabi adam ko lokacin da Allah ta'ala ya halice shi Allah ya halice shi wato kyakkyawa ne Allah ya halice shi cikin kamalansa ba kamar da wasu ke tsammani cewa daga baya ne dan adam ya rika zama yayi zama yayi kyau ba Allah ta'ala haka ya halice annabi Adam cikin kama mai kyau kuma da ya halice shi ya halice shi yana da tsawo ba kamar yadda yanzu ake ganin dan dan adam bai kai wannan tsawo ba ya halice shi zira'i zira'i 60 kamar yadda wato hadisi ta fata a cikin sahihaini hadisin Abu Hurairah abu hurairah yake cewa manzala sallallahu yana ce ya ce khalaqallahu adama ala suratihi tulu 60 dira'an Allah ta'ala ya halicci annabi adam a zira'i 60 falamma khalaqahu a lokacin da ya halicce shi qala dhhab fa sallim ala ulaika an-nafar sai ce to yanzu tafi ka je ka sallama akan waɗancan gungu min al-mala'ikati na mala'iku ashe kaga su ma mala'iku sunan su ya san asali daga wajen ubangiji shi kansa julusun suna zaune fastami bima yuhayyunaka kaje kaje da me za su gaishe ka dashi fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatika wannan gaisuwa da suka maka shi zama wato gaisuwa gare ka da kuma zuriyanka baki daya fa qala sai wato annabi adam ya ce musu assalamu alaikum amince tabbata gare ku fa qalu sai suka ce assalamu alayka wa rahmatullah amince tabbata gare ka daga rahamar ubangiji fazaduhu wa rahmatullah wa rahmatullah suka kara mishi lafazin wa rahmatullah saboda haka kaga sai zama sunna a wajen mu a shaka annabi adam a khalifatin da ubangiji ke magana shi da zamu zo kan wannan ba kawai ana magana wai ya jirayi kawai ya ce shaye shikenan ya ci gaba da a'a has haƙiƙanin abin da zai zo yayi shine wato ya tabbatar da bautan Allah a ban kasa kuma an ba shi gabarin ya koyar da al'ummarsa tun daga shi tun a farko aka ce wannan zai zama wato sallama gare ka ga zuriyanka wa zai koya musu kenan shi annabi adam shi zai koya musu sai manzo Allah ya ce fa kullu man yadkhulul janna duk wanda zai shiga aljanna ala surati adam zai shiga aljanna ne a suran annabi adam falam yan falam yazal yanqusu ba'du hatta al'an yunqasu ba'du hatta al'an jama'a ba su gushe ba suna tawayewa wajen wato tsawo tsawon nasu na raguwa har yanzu sau da haka wato al'ummai da aka samu a baya can a dunkule sun fi al'ummai a dunkule da ake samu a yanzu tsawo muka ce a dunkule ba muna magana filla-filla ba kana iya samu wani wanda ke da tsawo a wannan zamani shi kuma ya fi wani wanda ke da tsawo a wancan zamani wanda ke da gargata a wancan zamani amma a dunkule a in za a zo a yi wata hukunci na al'umma to al'ummai da suka gabata sun fi al'ummar da suke a yanzu tsawo sau da kaga ashe a cikin addinin musulunci abin da tabbata a nassi na shari'a shine akai ataqawwur akwai irin abin da musulunci ke tabbatarwa na wato canzawa ka iya kira shi ko evolution in ya cancanta a kira shi din amma dai akwai wani canzawa canzawa amma wanda ke na shari'a ta tabbatar ba su canzawa da su suke magana ba canzawa da shari'a ta tabbatar shine wato da can al'umman baya sun fi al'umman yanzu tsawo wannan an samu irin wannan canji din sannan kuma ana iya samu har ma masu bincike ai suna faɗan cewa ainihin birin jiki da ƙarfi da waye mutanen da sun fi na yanzu sai kaga aga shi akwai wani a tabawur din wannan haza thabitin nassan wa aqlan wannan ya tabbata a nassi sannan kuma ya tabbata kuma a hankalci a nassi dai gashi ubangiji a matsala ya ce falam yazal yunqasu ba'du hatta al'an ya faɗa a cikin hadisi kai tsaye a hankalce kuma ko kuma a wato bin kikirkir na bincike su masu masu bincike a yanzu su ma suna tabbatar da wani abu wanda yake kama da wannan cewa wato contemporary human being na yanzu dan adam da ke rayuwa a yanzu a bai kai wanda ya she wato ya rayu a shekarun baya duban dubatan shekaru tsawo ba da kuma ma yanayin girin jiki eh jira su suna yadda suke kawowa shekara dubu sittin ko wani abu makamancin wannan wannan ne yana bukatar a duba suka ce dan adam wanda yake na da mutum ne mai tsawo mutum ne mai jiki mutum ne wanda yake yana da dirinsa miƙaƙe ne sosai a shi kaga ba wai kamar yadda farko farkon bincike sai fara nuna musu cewa da ta adam kwafai ta ba a dan adam na farko mu'tadilul qama ne wato shi dirin nasa a miƙe yake ba a kundan kwafa ba saboda haka ba wai da can kamar wani birai ne sun ba tafiya a durkushe daga baya suka miƙe ba a'a dama ta dan adam na farko abin da ake faɗa shi mu'tadilul qama ne suka ce kuma yana da kwanji sosai yana kuma da ƙarfi sannan kuma haƙorar sun fi na yanzu ƙarfi sun fi ɗan adam na yanzu ƙarfi a wannan wasu suna ganin kamar za ka ji ai suna kiran shi wato neanderthal haka suke kiran wannan ɗan adam shi wancan wanda yanzu babu shi ba a da wato wani musaniya game da inda yake suna cewa ya rayu a afirka da europe da wani yaurare haka suke ne faɗa to shi wannan ba wani mutum ne wai daban wanda daga baya da yake da mace dan adam ba a'a wannan ko da in ya tabbata wanda kuma wato bincike yana cewa an sami sample na irin irin wannan dan adam da aka yi a baya to tabbas ma ji dan adam yana cikin ayan adaba adam amma kuma wannan ba yana nuna cewa wato shi din gungun shine zama wato kofi na san adam baki daya ba saboda su kamar yadda suke faɗa suke dan zanawa zaka ga shi wannan ma bai kai da yanzu kyau ba shi dan adam shi wannan dan adam da suke magana na neanderthal da suke magana ba bai kai da yanzu kyau ba za ka same shi dai ga shi da karfi amma kuma bai kai da yanzu kyau ba eh wannan watakila wani jinsi ne na sa al'umma tunda dama ai a wani sura ne da a Europe ne kawai da Africa suka samu wannan abubuwa sai ka ba lalle ne zama dan suna magana dan adam ne cikakke wanda wanda yake ya samu asali ya yi gado daga annabi adam ba shi annabi adam kamar yadda muka faɗa shi wato mutum ne wanda yake mai kyakkyawa sannan kuma mutum ne wanda yake da tsawo sannan kuma mutum ne wanda yake wato yana da kamala a halittarsa su waɗannan wanda aka je aka ce an gano to ɗaya daga cikin adam ne dama kuma ai ba dole aka ce kowa da kowa sai ya zo ya gane daga adam kwabo da kwabo zai kyau ba ana samun mummuna a samu kyakkyawa je mun karanta a samu mai laushin ɗabi'a a samu mai kaushin ɗabi'a a samu mai tsawo a samu gajeri ana samun wannan wannan duka wani abu ne sananne saboda kyan shi kashi annabi adam din ne ma har kaji ma wato manzana yana cewa fa kullu man yadkhulu aljanna ala surati adam duk wanda zai shiga aljanna akan sura annabi adam ba wannan dan ya nuna maka kyan annabi adam cewa duk wanda zai shiga ma sai an mai da shi irin girin annabi adam sannan wanda zai ji dadin shiga aljanna saboda haka wannan haka abin yake maganan da suke yi duk da wannan dai ba za mu tsaya sosai akan shi ba da suke cewa wato na asalin dan adam na hominids da suke magana wanda shine asali ya zai rikide ya evolve zuwa modern humans a shi wannan abin da suke magana ba wai sun gina shi ne akan wani bincike haka ne kike ba ya kamata yan wato yan uwa a rika fahimtar wannan kar ka ga wai daga baya a biology kawai sun zo sun zana wani abu gashi a tankufi yana da mikewa yana mikewa daga baya ya mike kace wai bincike akai to na ka je ka bincika za a je a dawo da zamani ya koma na baya ya koma ya dawo gaba ne ba zai yi ba ai saboda haka duk abin da zaka yi sai dai dan abin da ya rabu shi zaka je ka duba shi kuma saura abin da ka samu saura ka iya zama ka cika cikakken wato bayanan da kake nema ta yawa kuma ka samu duka ba saboda haka shi kanshi wannan shi ake har yanzu ake kira shi na maliya wani tsammani ne kawai shi Charles Darwin haka yazo ya ya ce a cikin tafinsa na Origin of Species of Species ya faɗa waɗannan manganu wanda daga baya wasu daga cikin wanda suke bin sa da makahon bi suka mafi shi ma faɗan faɗan abin da shi bai faɗa ba saboda shi ba wai har a cikin tafin yana ɗan tantamansa yana tantama ba kamar yanzu zamanin yanzu aka sirka dokin suna nuna ma ai tabbas ma haka yake ba ai ai ma haka yake zaka ji wani lokaci ina tunawa shekarun baya lokacin da BBC suka zo suna tarihi da irin wannan Zainab Badawi aka sa tana tana yin wannan program din ta dinga nanatawa a wannan wato kai ka ce wani abu ne da ya zama hakikanin ilimi ta dinga nanatawa ga yanda baka samu ga yanda baka haka take faɗa ga yanda suka samu ga yanda baka samu daga kaza ana nuna kawai wato dan adam kawai daga buge samu to masu bincike su kansu a cikin ilimin kimiyya ba kowa ne ya ya gamsu da wannan ba akwai Steven Stanley shi da ya zo da ya magana yace cewa ba a sami babu wani alama na cewa za a sami transition species ko ma an taɓa samu a baya babu shi wanda wannan kuma shine cat duk wani abin da za ku kawo duk da suna cewa yanzu wannan yadda muke canzawa wai ba ba wai lokaci ɗaya ke canzawa ba a hankali yake canzawa to amma dai ya kamata ji a ce an samu irin wannan din dole shine shi wannan Steven Stanley yake cewa to babu kuma wannan ba shi kadai fara kawo shi kansa wanda ya fara kawo fikiran nan na cewa kowa ya samu asali daga shi wancan abin da ake faɗa shi kansa sai da ya sami wato babi kacokam ya yi wata a cikin littafinsa a cikin wannan origin of species in aka duba shafi na na 178 ya da wani inda ya babi difficulties of theory of the theory haka kira abin difficulty of the theory sai ke cewa shi babban abin da yake damun shi shine wato babu transitional forms din da babu shi yanzu yake cewa a ce yanzu kwata-kwata a samu absence or rarity of transitional varieties wannan shine matsalar shi ba a cikin wannan abu kuma daga baya rika bayanin cewa shi ma yana takaicin ma yanda duk da wannan shekaru da yana bincike bai iya kawo wani abu na yankan shakku ba wataƙila yana ganin ma yanda ya ɓata lokaci akan wannan abun ma bai kambace shi ta ɓata lokaci akan sa ba wannan kaje wato babi na shida a wannan littafi nasa origin of species za ka ga wannan inda yake wannan faɗa magana shi wannan inda ya faɗa haka ma suka yi mishi wato taki kamar iskalatul bahat bayan ka gama bahasi kamar da aka sani in za ka yi ba sai za ka zo ka faɗi problems na na bincikenka to za ka je iskaliya da ake kiransa a yanzu to shi sai ka faɗi abin difficulty of the of the of the theory sai ya faɗi wannan abubuwa duka saboda kaga ashe wannan abubuwan ba wai wasu abubuwa da aka tabbatar ba wasu ashe faɗi ne aka gina kan wasu abubuwa kuma har ma su kasu malaman kimiyya suna ta yi ma junansu dariya da rarraku suka ce babu wani abu da za a iya a sami wannan transition species din ba babu alama haka kasancewan kawai an sami da DNA na na shi biri da wancan sun yi kama wannan bai zai sa kuma a ce shi dan adam shine birin bai ko birin shine dan adam ba zai yi ba ai in ba haka ba to da yanzu da aka samu ci gaba sai a je a kamo wani wani birin haka duk wasu abubuwa irin da adam sai ya gori shi ma a lafta masa abin da sai har tasganda yanzu me ba sa yi to amma sai wani gagare su ya je zama dan adam daga baya sai a bar shi adam in zai yi a gani a bar shi ya rika magana ka ku ga buri ba abinda bai yi na adam in ba magana ba yana magana zai dariya zai waye zai komi abinda zai amma dai ubangiji bai bari shi na adam ba iris baya sa wato ya zama abinda yake bukata ya zama saboda haka dai maganar da su yan wannan zamani suke sai suke dararraku masu addini to su ya kamata a madadiya kuma ya kamata idan muna karatu mu rika karatu da idan biyu sha'anin waɗannan abubuwan da suke faɗa ba ya kashe ku ne ba za ga yanzu in suna magana suna da rabu suna isgilanci suna cewa wai ai abin ma abu shashi faɗi ko kun zo ku kawo ihtimali kun ce akwai Allah to su amma kuma su kuma wannan abu kuma su ma ihtimali suka kawo ba wai tabbas suka kawo amma ne suka ce suna yi da sai ku kawo abin da zai zama tabbas wanda zai zama wato ya raba gaddama baki daya abin da dai nake magana anan annabi Adam shine uban halittu baki daya duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe bai halitta ba yanzu na tantaman wannan ba duk wani wanda zai ce wai saboda ya karanta wasu abubuwa daban ya ce wai ba a fahimci dawo ba ne a to ko da ka ce ba a fahimce shi ba to amma su waɗanda wanda suka zo ba sun mazhaban su ba ba sun mazhaban su ne yanzu su ba ruwansu su a wajen su kawai bakar ma ka ce ma wato a san adam ba babu bane shi Richard Dawkins yana cewa yana sa ran ko da ya bayan ya rasu bayan wasu lokuta dama za a samu lokacin da za a za a kashe Allah Allah wato masu bin annabi masu bin addinin Annabi Ibrahim wato yana maganar kiristaniti da judaism da kuma addinin musulunci haka yake ta faɗa an kaji delusion ɗinsa wani tafi da ya rubuta yadda yake kamanta ubangiji in ba ubangiji na da haƙuri ba bayan za a iya bar wannan duniya ma su sha ruwa saboda ta'addancin bakin wannan wallahi ko tsakanin maki da maki ne bai kamata su ke baki akan shi ba amma haka zaka ji kawai ya faɗa wasu maganganu na rashin kyautawa wanda ta maimaita su ma abin takaici haka a wannan God delusion haka ya faɗi wannan maganganu saboda haka a matasa dole a tashi a rika karatu sannan kuma a rika san waɗannan shigoyi kuma ana wato ba da ba su amsa wannan kaɗan ne daga cikin amsoshi da aka ba su akwai ɗan turkiya harun yahaya ya yi rubuce-rubuce da yawa akan wannan wajen ba yin raddi akan wannan muguwar aƙida wanda kuma cikin abin takaici an taɓa samun wani mai wa'azi da hausa shi ma a shekarun baya rika cewa wai ba abinci kawai bane to ba sai ka zo ka bayani abin da ba fahimta ba in ba ra'ayinsa bane sai a ce to shikenan ba ra'ayinsa bane su waɗancan su ne suka mishi mummunan fasara shikenan amma ba ka zuwa ka zo ka ce wai ba ra'ayin shi bayan gashi ana suna tana da raku suna cewa masu addini da raku suna cewa babu wani annabi adam ba babu shi saboda haka annabi adam shi ne mahaifin kowa kuma shi kyakkyawa ne ba shi ne ba wai shi ne asalin wannan new tadal da ake da suke faɗa ba wannan ɗan adam da ake cewa suna da kwanji suna da ba ba su da kyau ba shi ba haka yake ba shi jamilan ne wasiman ne handsome ne haka yake kuma dogo ne ba wa bai da wani wato kwandara ko karkata a halittarsa sannan kuma shi annabi adam a karan kansa shi annabi ne da ubangiji ke masa magana nabiyun ne mukalla wato annabi ne da ubangiji ke masa magana wato shi kaga ba manzo ne ba akwai magana bambanci tsakanin manzo da annabi a kasancewar shi annabi adam kaga a lokacin warin wala ake shi ba ba kafiran shi shine wato asalin kowa saboda haka shi abin da ya iya yi kawai shine tarbiya da yake ma wato ƴaƴansa shi za ka ji ma Allah ta'ala yana ce masa je ka gungun mala'ikun nan sallama sallaman nan ka je ka daga baya zama sunnan za ta zama sunna a wurin ka da sauran zuriya ka wato shi ke koya musu kenan to wannan shine annabi annabi adam yayi nabi ne mukallaf a kuma shine ya fara sanya tubali na wato kiyaye addini da kuma wanzar da addini a wannan a wannan wato doron kasan namu hadisi ya tabbata hadisin Abu Umama da kuma hadisin Abu Dharr kamar da Ibn Hibban ya fitar Ibn Manda a cikin Kitabut Tauhid Al-Hakim a cikin Al-Mustadrak at-tabarani da sinadoji wanda suna karfafan juna mazala ya kira annabi adam cewa nabiyu ne mukallaf wato annabi ne wanda Allah ta'ala ke mishi magana kai tsaye wato kamar yanda ubangiji ya sharafa annabi Musa yayi masa magana to haka shi ma ubangiji ya sharafa annabi annabi adam yayi masa magana sai haka magana wani yazo ce annabi adam shi ba annabi bane kamar yadda wasu ke faɗa to wannan shi ma ba ta da hazi a shari'a ba ta da goyen bayan shari'a saboda tuni abin da yake yayi tawaturi wajen malaman musulunci shine wato annabi adam annabi ne kuma ga wannan hadisi da yake tabbatar da wato haka ya tabbatar cewa zai albani ya ya jawo da wannan hadisi a cikin asahiha to wannan shine gami da annabi adam gami da wato kakan annabi adam yadda mun ka samu asali wannan dan adam haka ya samu asali su mala'iku a takaice su ma malamai sun yi magana akan shi lafazin almala'ika su shine yake magana tun daga ma sabani wajen meye asalin mufraji na na wato mala'ika malak asalin mufradin sa da kuma ta inda abin ya samu asali amma da galibin malaman lugha irin su al-kisai irin su al-layth da sauransu sun tafi akan cewa wato lafazin al-mala'ika daga alaka ne ya aliku aluka ko uluka wannan haka yake a larabci aka suka ce alaka ya aliku aluka ko uluka ma'alak haka asalin abin yake mala'ika ma'alak mala kuma yana nufin risala risala sako saboda wato ko duk mala'iku akwai sakon da ubangiji ya ya ba su yace su kiyaye wannan sakon za ga wato mala'iku na sama ta daya akwai sakonnin su sama ta biyu sama haka haka za ka ka samu kamar annabi kamar jibril za ka sakon da ubangiji ya bashi shine wato sako na kawo annabta tsakanin wato sama da kasa daga nan sai suke cewa mal'ak daga ba suka juya zama al-malak jami'sa idan mala'ika mala'ika wanda ya zo a wato wagudin larabawa a asalin kalma na mal'aqi suna cewa wa gulamin arsalatu ummuhu bi alukin fa badalna ma sa'al suka ce arsalatu ummuhu bi alukin wato mahaifis ta aike shi da wato da da sako shine bi alukin ai bi risala sannan kuma wani ke cewa falastu li insiyin walakin li mal'aki tanazzala min jawi sama'i yasulu yake cewa wai shi ba dan adam baya cikin dan adam shi wato ya daga cikin mala'iku ne shi haka yake fada ce walakin li mal'aki ina nufin li mala'ika almuhim dai lafazan al mala'ika abin da yafi inganci wajen malamai asalin sa daga alaka ya aliku aluka ne wato ma'anar shi shine arsala kamar yadda ya tabbata mun karanta hadisin Aisha baya cewa an harci ne daga daga wato annur haske daga cikin abinda ubangiji ya ya faɗa na sifo musu a cikin Qur'ani shine la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar su a daga cikin abinda ubangiji ya musu shine ya gina su akan yi masa da'a ba sa saba masa abinda ya ba su umarni tuni kuma suke aikata wato abinda da aka ba su umarni din sannan kuma ubangiji ya kuma siffanta su da ba sa yi mishi girman kai la kan la yastakbiruna an ibadatihi ba sa yi masa girman kai game da bautansa wala yastahsiruna yusabbihuna al-laila wan nahara la yaqulun ko yaushe za ka same suna yin ibada suna yin ubangiji tasbihi su kuma aljanu a hadisi ya kamar yadda ya tabbata su ma an halice su ne da wato harshe na wuta su kaga harshe na wuta ai mai yana da kuna kwarai da gaske wanda wannan malamai suka ce kaga yana daga cikin sirrin da yasa su aljanu zaka same su wato mugunta da kuma cutarwa ya zama ɗabi'arsu saboda su ga yanayin sinadar da ubangiji ya halice su akwai magana tsakanin malamai akan cewa aljanu kabila ce daga cikin kabilan mala'iku ko kuwa aljanu daban mala'iku daban malamai sun tattauna insha Allah muka zo wajen magana na iblis la mu ƙara kawo wannan matsalar sai dai a takaice dai shine tunda dai qur'ani ya bambanta yake ce annar ba shine annur ba haske ba shine ba shine wuta ba duk ana samun haske a cikin wuta amma dai haske ba shine wuta ba saboda haka zahirin qur'ani ya bambanta saboda haka a bambanta din wannan shi yafi shi yafi kama Allah ta'ala yake cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa ubangiji ce ma mala'iku lallai ni zan sanya khalifa a ban kasa wannan ja'il da yake cewa zan sanya wato khalifa a ban kasa malamai sun mushi fasara guda biyu fasaran farko shine wato ubangiji cewa yayi zan zan ai zan sanya wato mala'ika a ban ƙasa wato zan wato fa'ilun fil ardi khalifa wato zan aikata a matsayin aiki na zan wato suranta wani wanda zai zama khalifa a bayan ƙasa na biyu kuma shine suka ce ja'ilun fil ardi khalifa shine ma'anar khalaqa ai khaliqun fil ardi khalifa zan halicci wato wani wanda zai zama khalifa a ban ƙasa wanda zaka ji kamar da iri ɗaya ne a nan zai iya zama iya amma kuma akwai bambanci tsakanin ka ce a inni fa'ilun kamar da shine galibin fasara na Hassan Basri da kuma ka ce inni khaliq saboda akwai wata abu wani abu da taso daga baya Mu'tazila sun dinga amfani da lafazin ja'il din nan wajen su ce wai Qur'ani ai Qur'ani ma shi kashi wato maganar Allah ba halittar Allah ne kana Qur'ani ya ce inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun mun sanya Qur'ani ya zama Qur'ani ne balarabal littafi to sai suka ce to kaga shi ba an cewa annabi adam kuma inni ja'ilu fil ardi khalifa dan haka ana maganar qur'ani shi ma halitta ne dan haka ba maganar Allah ba sai malamai anan zaka ga anan azo nan gaban a ji da mu a yanzu wannan sabanin bai da yawa sosai a suke dandana akan meye malamai ke faɗa game da inni ja'ilu fil ardi khalifa a fasaran farko ita ce fasaran Hasan al-Basri da Qatada da kuma wannan shi zabi ibn Tabari da Allah ta'ala ke cewa inni ja'ilu fil ardi khalifa yake cewa abin nufi shine in nemo mustakhalifun fiha khalifa zan bada amanan wato raya kasa zuwa ga khalifa wani khalifa wa musayyirun fiha khulafa zan kuma kasantar da khalifofi a ban kasa shine inni ja'il anan ni ja'il wato zan kasantar da khalifa a ban kasa abinda wanda yake magana kenan kaga wannan zai zama kamar aikin Allah ta'ala kenan na wato sanyawa da zai yi ma'anan farko shine wato wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa shine wato kaman inda Allah ta'ala ya faɗa a can suratul hijr wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun cewa wannan ana maganar halitta ubangiji zai halitta da Abu Rawq Atiya ibn Harith yake cewa duk inda ja'ala yazo yana yana nufin wato khalaqa amma dai wannan kuskure ne yanda yanda dai abin yake idan ja'ala yazo yana ita aji da mafuli guda biyu to wannan ana maganan ba lale zama halittar ubangiji ba bal galibi ma za ka samu ba halittar ubangiji ba ne abinda ake magana zan kasantar da kamar inda yake faɗa cewa in na ja'alna qur'anan arabiyyan kaga qur'anan arabiyyan ba maganar ubangiji bane eh ba ba halittar ubangiji bane magana sa ce ba halitta bane saboda haka wannan ba da ba ka ce inni khaliqun amma kaga maf'ulin guda ɗaya ne kamar nan yake cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa wannan maf'uli ne guda ɗaya ko kuma wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan wannan mafhum ne guda daya to wannan sai zama ma'ana na na khalaqa wannan shine abin da malamai suka faɗa a dukkan fasaran guda biyu bambancin kawai in ka ce ubangiji ya ce zai kasantar da khalifa a ban kasa da kuma ubangiji ya ce zai halitta a shi bambancin kawai ka fahimci cewa akwai aikin Allah ta'ala a akwai kuma abin da ya kasance sakamakon aikin Allah akwai alfa'il wanda ya aikata halittar shine Allah ta'ala ana kiran shi alfa'il ana kiran shi alkhaliq ko alkhallaq akwai kuma almakhluq wanda aka halitta din shine almaf'ul din saboda haka shi da annabi Adam ba shine aikin Allah ba shi ya kasance da aikin Allah din saboda haka annabi Adam da aka bani da Allah ya busa mushi ruhi ba wai ruhin Allah ta'ala ne ba balle har ma wani tsammanin cewa ko ya zama dan Allah ko ya zama wani bangare ne na ubangiji ba haka ba a'a akwai aikin shi ya kasance da aikin Allah shi makhluki ne shi kuma ubangiji shine khaliq shi shine abin da aka aikata shi kuma mai aikin da kuma wanda ya aikin shine ubangiji shine wato bambancin ma'anar guda biyu sai ran Allah ta'ala ke cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya wato khalifa a ban kasa wato zan halicci khalifa a ban kasa malamai sun yi magana akan cewa wannan al'ard a ban kasa da ake magana wata kasar ake magana ana maganar duka dai duniya dai ba a fara an fayyace ba ko ana maganar wato a maka akwai wanda suke da wanda ra'ayin cewa ana maganar maka a zahirin qur'ani ne wato a dauki wannan a matsayin ana maganar wato wato doran kasa baki daya saboda wannan ya zo ne bayan inda Allah ta'ala yake cewa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shine ya halitta muku abin da ke cikin doran kasa baki daya to kaga yana nan ne sai kuma fara cewa ya ƙara cewa kuma ya qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa yana ƙara yana gama maganar doran kasan ne sai ƙara faɗin cewa kuma ba doran kasan yayi alƙawarin cewa zai halitta wannan doran kasan wato a wani wanda zai khalifa gare ta tunda da ta halice ta kaga ba za a ubangiji ba zai halitta kawai siddan ba ba a babu wani hikima ba to ya faɗi cewa daga cikin hikimar da yasa ya tada abun da ke cikin doran kasa shi a samu ta da khalifa wannan shine zahirin qur'ani amma wasu daga cikin malamai an samu sun yi wato sun sarraha cewa wannan ana maganan wato gari ne na makka akwai ruwaya a gami da wannan ruwaya da ibn abi hakim razi ya fita ta hanyar hamad imamu tabari ya fita ta hanyar jarir ibn abdul hamid dabbi dukkan su daga abba ibn sa'ib daga abdurrahman ibn sabiq daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke cewa dukiyatul ardu min makka ita ita kanta doran kasa baki daya an bubbuda ta ne daga tushen ta ce maka wa awwal man tafa bil bait al malaika farko wanda ya fara yin tawafi a dakin Ka'aba shine malaiku fa qala sai daga baya kuma ubangiji yace inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya wani wanda zai raya doran kasa da ibada wato wannan al'ard yayi magana yana magana makka yace ya'ni makka haka wato wannan hadisi yanzu lafazin jarir shine wahiyal ardu allati qala Allah ta'ala ita ce dai wannan doron ƙasar da Ubangiji ke nufi cewa in ni ja'ilun fil ardi khalifa cewa zan wato sanya khalifa a bayan ƙasa wa kana nabi idan halaka qaumuhu bazala yake cewa annabi kowane annabi idan mutanansa aka halaka su wala jahuwa wasalihuna shi da mutanen kirki suka zama sun tsira a ataha salihuna da shi da mutanen kirki sai su gaba su je maka din a huma ataha huwa man ma'ahu da shi da wanda suke tare da shi sai su je maka fa abdullah sai su bauta ma Allah biha a maka hatta ya mutu su mutu a can fa inna qabra nuhin wa hudin wa salihin wa shu'aibin bayna zamzam wa rukni wal maqam ce waɗannan annabawa annabi nuhu annabi hud annabi salih annabi shu'aib duka kababaran su yana tsankanin maka din wato tsankanin zamzam tsakanin rukul yamani da maqam ibrahim da sauransu wannan wasu daga cikin malamai sun tafi wannan amma isnadin wannan ba shi da karfi ta fuskar isnadi saboda irtali abdurrahman ibn sabit ba tahabi bane kada ka yace manzo ya faɗa dole sai an san waye ya gaya mishi to kuma al-azhar wannan kaman wanda ya gaya mishi wataƙila ya zama wasu daje da'ifiya saboda zahirin qur'ani abin da yake magana in ja'ilun fil ardi khalifa ana magana wato doran kasa ne baki daya na'am inda ya tabbata tafsir da wasu daga cikin malamai ke yi inna awwala baitin wuda'a lin-nasi alladhi bi bakka cewa wato maka shine farkon ɗaki da aka fara masawa a ban ƙasa in wanda ya tabbata wanda kuma wannan saɓani na malamai wajen fasara wannan ayin mai yake magana farkon masallaci ake magana ko farkon abin da aka fara sanya ma ɗan adam ɗan adam ne baki ɗaya a doron ƙasa a matsayin ɗaki wanda su dinga rintimawa zuwa gare shi to amma dai malamai da yawa sun rata cewa a wannan Allah ta'ala yana magana ne ja irin fil'adar khalifa zan sanya wato khalifa ne a ma duniya baki ɗaya wanda hanyar shi ne sauran al'ummai duka za su balama wani kuma wani shi zahirin abin da ya faru annabi adam bayan ya rayu ai kaga ba wai za a ce ya taka ko ina ne ba a asara al'umma ne suka bazama yayan shi suka shiga raya raya wato ban kasan a haka mai bautan Allah ya bauta ma Allah mai kuma kekashewa ya kudin kashi daga baya kudin kashi Allah ta'ala yake cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa a ban kasa nan nan lafazin khalifa a fa'il ne bi ma'ana fa'il ko bi ma'ana maf'ul a in ka ce bi ma'ana fa'il zai zama khalifa yana nufin al-khalif wanda zai wanda zai maye wani wanda zai maye gurbin wani to annabi adam waye wato gurbin wane ya maye wannan shine wato in ka ce ni ja'ilun fil ardi khalifa wasu suka mishi fasara fasara kyakkyawa suka ce wato zai zama khalifa ne na ubangiji wajen wato wazar da umarnin Ubangiji a ban ƙasa, khalifa na Ubangiji, wato khalifan da Ubangiji ya ya wannan, duk da wasu masu malamai suna ganin ba bai kamata ma a rika cewa khalifatul lahi ba. So da da a Qur'ani za ka ga babu inda ake cewa khalifatul lahi. Sai da a ce hawa khalifa a shuru. Amma ba a cewa wannan khalifa wanda ya wanda ya zama khalifa na Ubangiji. Ubangiji shine yake zama yake gaja abin da ke cikin duniya da abin duniya da abin da ke cikin ta amma ba wai shi ka zo ka ce za ka gaje shi ba. Tunda shi kowace yana da ba a samu wasu lokuta da baya nan ba amma tare da haka da wasu lokacin malamai haka suka dauki khalifa anan khalifatul lahi wanda wannan shine ikhtiyarin ibn jarir at-tabari sai wasu daga cikin malamai da suke cewa nan inni ja'ilu fil ardi khalifa ana bugar al-makhluf wanda za a samu shi zai rayu ya tafi wani ma ya maye gurbin sa wani ma ya maye gurbin sa daga al-khalifa anan ana maganar mamayi wannan shine ikhtiyarin su ibn taymiya da al-majrin sa ibn kathir suka ce wannan shine zahirin qur'ani cewa wato annabi adam Allah ta'ala ya sanya shi khalifa saboda in ya in ya wato tabbatar da da ya tabbatar da wato bauta ma Allah ban kasa sauran mutane ma ƴaƴansa kuma su koyi da shi akan haka wanda wannan ra'ayi kuma gaskiya ya fi ya fi ƙarfi akwai magana da Ibn Taymiyyah wajen madraji da yake yi ma wannan cewa masu cewa khalifatul lahi ya tsauran ya tsauran magana kan wannan wanda wani in bai gani in ya gani sai tsammani yana yi ma wasu Ibn Jarir raddi shi ba da su yake ba ka dauki cewa khalifatul lahi kana maganan wanda zai zama yana wani da umarin Allah a kasa wannan yau tafiya ba shi baya rigima da wannan amma daga baya an koma masu kowa Allah Allah dan ne suka koma in suka ce khalifatul lahi to daga baya suna ma san su ce ma wato kawai shi ubangiji ne zo ya kululi a cikin sauran halittun baki daya zaka ibn taymiya yake cewa to duk masu faɗa wannan magana to mulhidai ne to wannan na taba jin wani bai fahimci wannan ba sai ke cewa ibn taymiya ya tsawar ya tsawar harshe ya zai faɗa haka alhali ga su a tsabari suna faɗa irin wannan magana da shi ba shi akwai wanda yake masaradi sai inda arabi yake maraddi sun yi ɗauki wannan lamazin khalifatul lahi ne wajen su cimma burinsu na cewa kowa Allah ne kuma Allah ma zai iya garba da sana'ar tuba ke da sai ibn tamiya yake cewa to duk wanda ya faɗa wannan magana mulhidi ne wannan sai su ibn tamiya yake magana ba wai da wancan asalin asalin wannan maganan ba magana na farko ba na khalifa da aka faɗa imamul qurtubi shi wasu daga cikin malamai suka ce wannan wannan aya akwai akwai ishara kwakwara wajen nuna wajabcin al'umma su samar da shugabanci a tare da su don Allah cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa khalifa kuwa a daga cikin abin da zai shine ya kiyaye addini kuma ya kiyaye kuma rayuwa hirasatu din wa hirasatu dunya al-qudri kace to kaga wannan yana nuna wajabcin dole al'umma za ta tayi zunubi in ta zama ta rayu babu wani shugaba da zai zama yana daure mata al'amarinta ana komawa wajen sa in an yi rigima abinda wato ibnu ibnu khaldun ya kira shi alwazi ko da turanci a kira shi restraining authority wanda zai dinga tafiya da dornan sa da sandansa ya gani wanda ya laifi haka ya tsabga masa in wasu sun yi sun yi wato suna wato ringimu tsakani ya zama ya raba musu gaddaba yace to a wannan aya da Allah ta cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa yana nuna maka cewa a doran kasa ba ba zai kubutar da dan adam ba ya zauna bai da shugabanci shi ne zaka ji manzo Allah yana cewa duk wanda ya rasu wato babu baya a wuyansa to yayi mutuwa mutuwa na jahilai wato yayi mutuwa mutuwa na wanda ba su da addini ba su da wato mutuwa na masu hankali masu addini ba yayi ba tunda da ya zama gurgurgun zai rayu ba yi da shugabanci wannan shine abin da su su al-qurtubi suke faɗa sai mala'iku suka ce qalu suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha shin yanzu zaka sanya zaka sanya aban kasa wanda wato zai yi banna a cikin kasan wa yasfiku dima kuma yanzu da jini malamai suka ce to yanzu malaiku ina suka san wannan wannan ilimi din wannan wato musayan magana da suka yi da ubangiji me ya ma'ana wannan musayan sun yi musayan wannan magana saboda ubangiji ya gaya musu wani ilimi ne saboda ya gaya musu wani ilimi na cewa lallai waɗannan halittu za su za su wato yi banna a ban kasa ko ko a'a saboda wani experience ne wani abu ne da ya faru a baya suke kokarin wato yi wa ubangiji ishara wasu daga cikin malamai suka faɗi cewa ubangiji ya sanar da su wasu daga cin abin da waɗannan kalib waɗannan yaran annabi adam za su shi za su kashe jini za su zuba jini za kuma su yi banna za su kuma sa'a masa sai kuma suka kuma suka ga cewa to ta yaya kuma gashi ubangiji wannan abin da zaka bayar ai matsayi ne ta yaya za za a zama mu da muke maka bauta ya zama an an an an kyale mu amma kuma shi a dauko wanda kuma gashi ka san a ilimin ka gashi ka san ga abin da zai faru amma ubangiji bai gaya musu kuma cewa annabi adam da shi da mutanen nasa ba wato da shi da wato yaya da nasa su ne za su dinga daukan gabarin addini a cikin asama annabawa shi ubangiji bai gaya musu wannan ba shi sa ubangiji a can yake inni a'lamu ma la ta'lamuna saka aiko wannan karamin ilimin aka ba ba ga muku dukkan ilimin ba wannan magana na malamai na farko kenan magana na biyu kuma shi abin da malamai ke faɗan cewa a wannan ya faru ne saboda abin da da da ta wanda aka ba duniya a farko sun yi banna mala'ikun aka je aka aka sanya suka tafi da makamai haka suka karkashe su na karkashewa wasu ba a cikin ruwayoyi suna faɗin cewa ta haka ma wato shi iblis daga baya aka gan shi ne shine shi ne bai tawaye ba aka yi aka aka cincina shi ya koma yana da rayuwa da mala'ikun a saboda haka sai su wato mala'iku ba su yi ma ba su yi ma wato yan adam uzuri ba suna ganin za su yi banna ne a ban kasa dan me ubangiji zai tsaya sake maimaita abin da aka maimaita ne kan kan aljanu ga ruwayan bar mu karanta ta ruwaya ce wacce take ta tabbata sai dai kuma ta ruwaya ce al-abhar ba wai daga manzo Allah ne aka samu da ruwayan ba kun san mala'iku akwai abu guda biyu da ake da ruwaya guda biyu da ake da shi wanda akan wannan ruwayan aka samu sun yi ma wato sun yi wato tattauna da ubangiji na farko shine farko da aka halci annabi Adam a wurin nan aka sun tattauna da shi wajen cewa za a sa wanda zai banna da a ƙasa. Na biyu kuma lokacin da daga baya abin da suke tsammani zai faru na sabon Allah ya faru sai aka samu wasu daga cikin kuma suna aibata ma 'yan adam suna cewa su da Allah wa daransu. Allah duk wannan gatan da ya muku amma kuma kun kun kuma kuna sabon Allah a wanda a wannan ne wasu daga cikin malamai suke cewa aka sami kisan Haruta da Maruta wanda insha Allah muka zo wannan gaban zabi amma yanzu za mu karanta shi wannan abin da malami ke kawowa na abin da sa suka ce suka ce ma Allah ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima akwai abin da Abu Abdullah al-Hakim yake fitarwa cikin al-Musaddarak da kuma Ibn Abi Hatim ar-Razi a cikin tafsirin sa suke ruwaitowa ta hanyar al-A'mash daga Bukair ibn al-Akhnas daga Mujahid ibn Jabr daga Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas yake cewa laqad akhraja Allahu Adama al-janna lalle ubangiji ya fitar da annabi adam ya fitar da shi daga aljanna qabla an yadkhulaha ahadun kafin kowa ya shiga qala allah ta'ala allah ta'ala ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha ataj'alu man yusibu fiha wa yasfiku ad-dima sai sai ibn abbas yake cewa qad kana fiha qabla an yukhlaqa bi alfay amin kafin a halci annabi adam da shekara 2000 aljinnu akwai aljanu banul jan su ma ana kiransu wato ƴaƴan jan wannan magana ce ta malamai wannan jihar din shine iblis in koko jihar din wanda ba shi ma wannan insha Allah muka zo wajen magana iblis zamu tattauna kan wannan fa afsadu fil ardi sai suka banna a ban kasa wa safaku dima suka wato zubda jini falamma qala Allah dan haka yayin da Allah ta ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa a ban kasa qalu sai suka ce ma ubangiji ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' za ka sanya wanda zai yi banna ne a cikin doron ƙasan kuma ya zub da jini ya anuna aljanna suna dafin wasu waɗannan aljanu da aka kashe su a baya falamma afsadu yayin da suka yi banna a ban ƙasa fil ardi a doron ƙasa ba asa alaihim junuda min al malaika Allah sai ya aiko gungun rinduna na mala'iku fa darabuhum hatta alhaquhum bi jazair al buhuri dan haka sai suka dinga wato saran su suna karkashe su har sai da wato suka wato dangana da su zuwa ga tsibirai na na tekuna faqatil mala'ika sai mala'iku suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha kama fa'ala ula'ikal jinnu badal jahl zaka sanya wanda zai banna a ban kasa ne kamar da waɗannan badal jahl suka yi qala sai Allah ta'ala yake yace musu inni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abin da ku ba ku da ba ku da ilimin sa wato wannan shine abin da shi Abdullahi dan Abbas yake faɗa na dalilin sa wato wannan tattauna ta goya tsakanin Allah ta'ala da mala'ikunsa wannan isnadin sa zuwa ga Abdullahi dan Abbas isnadi ne tabbatacce isnadi ne tabbatacce Imam Zahabi ko kafin shi ma Imam Al-Hakim An-Nisaburi ya ya ce sahihul isnadi wa lam yukhatijahu wato ya tabbatar da isnadin sa kuma Az-Zahabi ya wafaka shi akan haka kuma haka abin yake tunda Bukayr ibn Al-Akhnas As-Sadusi al-Kufi fika ne yana ruwaitowa daga daga mujahid almajin abdullahi dan abbas daga abdullahi dan abbas to sai dai wannan ruwa wannan ruwayar a kana cewa an ci ta kamar daga abdullahi dan abbas za ta zama ruwaya ce isra'iliya irin judaic reports da ake samu ruwaya da ake samu daga banu isra'ila suna tattaunawa sauna kawai lokaci manzala ya bada izini cewa haddithu an bani isra'ila fala wala haraj kwa iya tattaunawa game da banu isra'ila babu laifi sadaka malamai suke kasa abubuwan da banu isra'ila ke faɗa zuwa kashi uku kashin farko abin da Qur'ani ya zo ce ƙarya ne da abin da Qur'ani ya zo ce ƙarya suke yi to yanzu wannan wato kai tsaye za mu ce ƙarya suke yi sai kuma abin da Qur'ani ya zo ya nuna tabbacin abin da suka faɗa in gaskiya ne to wannan shi ma za mu tabbatar da shi kamar sun annabi Adam sun ce akwai annabi Adam mu ma mun ce akwai annabi Adam wannan Qur'ani ya tabbatar sun ce akwai Hawwa mu ma mun ce akwai Hawwa wannan Qur'ani ya tabbatar sadaka za mu faɗa wannan sai kuma abu na uku shine abinda Qur'ani bai zo ya ce gaskiya ne ko ba gaskiya ne ba to wannan shine manzo Allah ya cewa kar magana ta su kan magana ta su zaka iya zama ka kai ta su amma ya zama abin ya tabbata ko ka ka ka gaza ta su idan ko abin bai tabbata ba sai dai wato malamai abin da suke yi suna duba qara'in kuma suna duba qara'i yanzu misali wajen sunayen yan uwa Annabi Yusuf wanda daga baya sune suka haifi Banu Isra'il daga baya za ga Qur'ani bai faɗa ba amma malamai suna faɗan cewa su bunyamin su waye su waye su yahuda su waye suna faɗa saboda me saboda wannan tarihin su ne ba shi wa kace za su rata wannan tarihin baki daya saboda ka wannan karina ne da malamai sa suka ke karba saboda an samu karina a wannan kaga babu kamar lafazin Hawwa Qur'ani bai faɗi cewa an fitar Hawwa ne saboda ita ce uwar kowane mai rai a ban kasa eh har lafazin shi wannan na turancin ibn da ake faɗa shi ma ma'anar su kenan living wacce take ita ce asalin kowane mai rai to malamai da yawa sun karɓi wannan saboda yayi kama da lafazin shi kanshi lafazin larabci da kuma lafazin shi kansa a ibraniyan da aka samu asali saboda haka wannan idan an samu karina da yakin na gaskiyar su sai a karba in ko ba samu karina ba shikenan sai a zauna haka nan ba za a ba za a ce gaskiya ne ko ba gaskiya ne ba sai a zauna a tawakkufi a ubangiji shine wato ya san komai almuhim dai da abin da kaga qur'ani bai zo ya faɗa mana fayyace ba to ba bukatar sai mun sani nan dai ubangiji ya faɗi cewa waɗannan mala'iku sun tattauna tsakaninsu da shi sun kawo cewa za a iya sa wannan ba ka ganin cewa za a iya samun wanda za su banna a ban kasa waɗannan za ka ba su wannan amana sai ubangiji ce na sa abin da ba ku sani ba to da haka dai ubangiji ya bar shi da ibhami wannan kisa na abdullahi dan abba za ta iya zama ta zama tabbas za kuma ta iya zama wato abin da sauran su katara da sahasul basu da sauran malamai ke faɗi ne na cewa Allah ne daga baya ya gaya musu cewa waɗannan mutane da za a kalta za su banna a ban kasa sai suke cewa to ta yaya ku za a kawo mai zai zai banna a ban kasa alhali mu ga mu wato su ma sun abin da ke shiga cikin zuciya shiga cikin zuciyarsu na suna son su ma a ba su wannan wannan wannan wato amana tunda ai ba da wannan amana yana nuna ƙara kusanci ga zuwa ga ubangiji ne wannan in suka yaka ba za a ce wai sun yi wani abin da yake ba daidai ba saboda kaga ga annabi ga Umar ba da da da manzo Allah ya faɗi cewa law yana ra'ata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yake cewa zan ba tuta gobe ga wani wani timi da Allah yake sansa shi ma yake san Allah sai Umar yake cewa ban taba san shugabanci ba sai wannan rana sai to nan kaga shi an ce an ce ubangiji zai zai ba su wata wani amana ne wata amana ubangiji zai bayar kuma a ciki akwai matsayi da ubangiji ta hadar sai babu laifi idan malaiku su ba sun kokarin sun nemi a ba su wannan su ma wato sharafin wannan girma din wannan bai zama wato ya zama ya ci karo da abin da wai zai zama suna sun yi musayar magana da ubangiji ba musayar magana na na wanda ba su da wato ladabi wannan magana ne ne suka yi na neman wato jawabi kawai ba wai magana ne suka yi na na su kokarin su gaya ba ubangiji abin da yake ba ba shine kawai su gaya mishi ba sai Allah ta'ala yake cewa a suka ce wala hadu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka alhali mu ne muke yi maka tasbihi ko gami da mai maka godiya dan at-tasbih malamai duka sun tafasara shi wasu ce sallah wasu tasbihi irin wannan wasu ce ibada wanda duka zai iya dauka saboda tasbihi lafazin ta tasbih yana magana ka tsarkake ubangiji daga duka wani abin ki lafazin kuma alhamd yana maka tabbatar shi daga sifofi na kamala to duk wani ibada ko da muke baya wata abubuwa guda biyu zaka gani ko dai muna kokarin tsarkake ubangiji daga duka wani abin ki ko kuma muna kokarin tabbatar masa daga duka sifofi na kamala to kuma mala'iku nan duk suna yi sha suke faɗan dalilin da ya kamata suke gani ya cancanta su a gabatar da su a wannan wato amana da ubangiji zai bayar na raya wato wannan duniya din sai Allah ta laki cewa inni a'lamu ma la ta'lam ni na ina sanar da abinda wato ku din ba ku sanar da shi wannan haka ya kawo shi da fi'ili mudari a'lam dan kasan wato ilimin Allah ma zala wala ya zalu jariyan ilimin ubangiji ba zai gushe ba zai cika wani gudana ya san abin da ya kasance a baya ya san abin da ke kasancewa a yanzu kuma nan gaba ya san abin da zai kasance kuma yana ƙara tabbatar da cewa duk abin da kaga ubangiji ya yi to akwai hikima kai ya maka daɗi ko bai maka daɗi ba waɗannan mala'iku ba suna tantaman hikimar ubangiji ba to amma dai ubangiji tun da kasancewa ya wannan abin ya yi da ilimi a sai kasance wato shi ke da hujja hujja gamsasshiya ko ba komi a cikin mala'iku a cikin adam ake samun ake samun annabawa manya saboda akwai matsala da ake tasowa tsakanin mala'iku da banu bil adam wane fi wane suka fi girma suka fi daraja wajen ubangiji insha Allah idan muka zo wajen inda Allah ta'ala ke cewa a wato wato inda ubangiji ke cewa su sujada za mu ambaci wannan mangan na malamai da kuma wanda suka saba a wannan babi su ma za mu kawo magana su insha Allah ta'ala sai Allah ta'ala ke cewa wa allama adam al-asma
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين
Na'am, sai Allah ta'ala yake cewa wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah ta'ala sai ya sanar da Annabi Adamu sunaye duka. Fa thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika daga ba sai ya bidda wannan sunaye zuwa ga mala'iku. Fa qala sai ya ce an bi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Ku ba ku labarta min sunayen waɗannan abubuwa in kun kasance ah, wato kun yi gaskiya akan ta kalu subhanaka.
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
Na'am, Allah ta'ala yake cewa wa 'allama Adam al-asma'a kullaha Allah ta'ala sai ya sanar da annabi Adamu sunayen sunaye baki daya thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika daga baya bijar da wannan sunaye zuwa ga mala'iku fa qala sai ce an bi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin kula barka mun sunayen wadannan abubuwa inda gaske kuke yi ku cancanta kuma a baku wannan amana da kuke nema a kanku qalu sai suka ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka la ilma lana babu da wani ilimi illa ma 'allamtana sai abin da ka sanar shi mu innaka antal alimul hakim lalle kai mai cikakken ilimi ne ko mai cikakken hikima ne ka duba ka ga ba wai haka nan sun da suka suka ce al alimul hakim ba saboda su mai da lamarin lamari zuwa ga ubangiji ko da ubangiji yayi wani hukunci kai hukuncin ba lalle ka fahimce shi ba to ka ta ka mai da wannan hukunci zuwa ga mai ilimi ko mai hikima wato ka- saboda ka- ka ji cewa ubangiji yayi wannan abu ne da hikima wannan ubangiji yana son ya nuna sharafin annabi adam da girmansa akan mala'iku din shine wato sai ya jarabci waɗannan wato mala'iku da shi kashi annabi adam da waɗannan sunaye wanda insha Allah gobe za mu tattauna akan waɗannan abin da malamai ke faɗa na wato sunaye din sai dai a nan abin da ya kamata mu kula a shi annabi adam a kasancewa a cikin tsalansa za a sami wato annabawa annabawan da kuma ubangiji zai sharafa su da ilimi ne da wahayi musamman wahayi ba wai kawai ilimi na waɗannan sunayen abubuwa ba a musamman wahayi shi yasa ubangiji sai ya zama shi ma yayin da yake son ya nuna girmansa a wajen mala'iku sai ya zama ya sharafa shi da kuma da ilimi na bai sharafa shi da wato kawai wato yawan bauta ba shi yasa malamai suke faɗan cewa duk ibadar da gina babu ilimi to kaga ba ta kai wanda zai zama mai ilimi ne kuma yana bauta ma Allah ya tsanta mishi komi da komi amma kuma yana yin ibadar da ya ji ba ya tsaki ba saboda annabi Adam ka duba ka gani malaikun suna yin ibada amma ubangiji sai ya sharrafa shi tare da cewa shi ma yana ibada amma ubangiji sai sharrafa shi da ilimi saboda ilimi da za a yi aiki tare da shi ko a gina shi wannan ilimi akan harsashin ib- a- wato a gina ibada akan harsashin ilimi wannan shine zai zama wato abin yabo ba abu da mutum da zai ta yin ibada shi bisan abubuwa ba almuhim dai adan sai aka wato fifita annabi adam akan waɗannan mala'iku A malamai suna magana kan cewa waɗannan mala'iku ne baki ɗaya ko ko a'a a wasu gungu ne na mala'iku su kadai ko malamai suke tattaunawa akan cewa a waɗannan mala'ikun a, a, wannan a, abin da aka aka ilimin da aka ba annabi adam wani irin ilimi ne tunda an ce an sanar da shi ilimi sunayen abubuwa to wanda sunaye ne nan ubangiji ke magana cewa ya sanar da shi insha Allah duba da yanayin lokaci idan muka zo a gobe za mu tattauna akan waɗannan ayoyi guda biyu su ma mu ji abinda malamai suka fassara su ilimin da aka ba annabi Adam da kuma yanda har adawa ta kai tsakaninmu da shi wancan wanda ya shirya adawa da mu har yanzu muke ta dabdara tsakaninmu da shi muke ta artabu abinda muka tarji Allah ya ba mu lada abinda muka kusa da Allah ya yafe mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh